الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan rana ta Lahadi wanda yake 29 da watan Zulhajji hijira ta 1442 wanda ya daidai da bakwai da watan takwas ko miladiya ta annabi Isa dan Maryam ta 2021 a tare da malam malam ko kuma in ce Shehu Abdulmalik Khamis wanda yake yake karba mana tambayoyi kamar yadda muka saba yau da gobe da fatan Allah madaukin sarki shi mu malam jagora daga farko dai muna malam gaisuwa da zuwa malam barka da zuwa Barka barka.
an zo lahiya A kuma lahiya.
ya alhamdulillah.
ayyuka kuma To, ya kokari kuma to, ya An gode ya Allah.
ittihadi Ana kuma tattabawa gwargwadon hali.
ya zahi zahin nan kuma Zahi lokaci.
to malam kuma sai dai a ci gaba da hankuri da mu saboda lokacin nan ga nan koyaushe dai ayyuka dai su sun yawa amma duk da haka mu dan kacike muku aikin ku ku dawo saboda fa'idantar da al'umma Ba komi Allah ya Mm, taimake mu gaba amin, daya.
to Mm.
malam Allah ya saka mun da alkhairi gaba Amin, ɗaya da mu da ku Amin. Amin.
da yan uwa su kuma muna fatan su biyo mu so da kawa bisa ga wannan lokaci wanda yake mai albarka kuma cikin maudu'i wanda yake mai amfani kuma mai albarka insha Allah wanda mutum zai gyara rayuwar shi ta yau da gobe kenan duniyar shi da lahirar shi a yau kuma tsarabar da muke ɗauke da ita wani ilimi na mai zaman kanshi daga cikin muka wanda karantar da shi shi ma ya yi karamci saboda gaskiya masanan shi kaɗan ne na da haka wani ilimi da aka ce ma qawaidul fiqhiyya a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ta da malam akan wannan ilimi daga farko dai muna son tambaya ta farko da muke son yin malam shin menene bambanci na baina qawaidul qawaidul fiqhiyya kenan ko Mm.
kuma qa'ida wa dabit نعم تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to akramakumullah idan muka duba kamar abin da malamai suke cewa wato alqa'ida ismul fa'il ne ta samo asali daga qa'ada yaq'udu shine idza lazima shay aw jalasa alayhi wa aw idza sabata abinda ake nufi da qa'ida shine abinda eh, qa'ada shine ya zauna kenan ko kuma qa'ada shine abu ya lazimci abu ko kuma qa'ada shine abu ya tabbata to don haka daga nan aka samu ƙa'ida to ita alƙa'ida eh, abu ne wanda yake kamar ana ganin tabbatacce wato kuma tushen abu aslu shai'i da kuma ussu shai'i duk ana nufin asalin abu da asasu shai'i da isasu shai'i duka ana nufin tushen abu na'am to shi daga nan ya samu asali a larabci na'am shi ya samu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti kaga alqawa'id jam'i ne na qa'ida na'am kuma qad makara alladhina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawa'id Mm.
daga tushe kenan na'am dan haka dai waccan aya ta nuna kuma lokacin da Annabi Ibrahima yake gina tushen ɗakin Ka'aba waccan aya kuma ta nuna Allah ya zo makafirai wato eh, ginin su daga asalin sa tana yiwa ana nufin gidajen su an ruguzar da su ko ko tana nufin al'amarin su an wargazar da shi tun daga sama har ƙasa na'am To, amma idan muka zo a cikin shi kuma dabit da larabci yana nufin adabtu wato alhabsu wani lokaci shine daure abu Mm.
ana cewa dabata yadbitu ko dabata yadbutu dabtan shine abinda aka wato eh, daure shi ko aka ciwo kansa to ala ayyati hal shi malaman fiqhu in suka ce alqa'ida suna nufin alqadiyya alkulliyya al- mum- eh, mun- almuntabiqa ala aksari juz'iyatiha ko ala kulli juz'iyatiha na'am ya an ka ce wato ƙa'ida suna nufin wato wata ƙa'ida ce wadda a kanta ko wani tushe ne wanda a kansa dukkan ransa- rassa da za su zo za su gino a kan shi ko kuma mafi yawanci tunda akwai sabani wajen malaman qawaidul fiqhiyya ko malaman fiqhu shin ita ka'ida fiqhiyya tana shafuwar dukkan rassanta ko ko sashen su to waɗansu malamai sun kalli cewa wata in ta zo ba ta da istisna'i sai suka ce duka waɗansu kuma sun kalli cewa wata in ta zo tana da waɗansu ka'idodi da suke fita cikin ta kankana waɗanda su hukuncin bai shafe su ba sai a fitar da ita na'am amma in anka ce ad-dabit wato kina al-qa'ida tuhitu bi furu'il masail tana kewayewa da rassan mas'aloli amma in muka dibi ad-dabit shi kuma ya ta'allaqu bi mawdu'in wahid aw bi babin wahid shi ad-dabit galibi yana da alaka ne da mawdu'i daya kamar yanzu idan muka ce wato kullu kaffaratin sababuha ma'siya fahiya 'ala al-fawr dukkan sa- wato kaffara wanda ya zamanto asalinta daga sabo ne to fahiya 'ala al-fawri to kai tsaye kamata a biya ta misali mutumin da ya rantsuwa sai je aikata abin da ya ce ba zai aikata ba ko ya ce ba zai aikata ba ya aikata to wannan alal fawr kenan zai yi kokari wajibin shi ne in ya aikata ko ko ya ce ba zai aikata ba wato in ya ce ba zai aikata ba ya aikata an gane ko ya ce kuma baya aikatawa sai ya aikata to kai tsaye ya kamata ya biya wannan rantsuwa da ya aikata kenan ma'ana alal fauri to kaga wannan ya shafi babi ne na rantsuwa ko maudu'i ne na rantsuwa kawai na'am to wannan shi dai ne babi bambanci tsakanin alqa'ida da ad-dabit na'am ina fata an fahimci ni kuma sai mun yi hattara alqa'ida wani lokaci ana nufin mace wadda ta kai inda ba za ta yin aure ba an gane ko Allah ya ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina Na'am.
matan da suka ta tsammanin kamar sun kai inda ba za su samu mijin aure ba saboda tsuha ko abin da ya kama da haka to Allah ya ce babu laifi gare su su dan abin nan idan za su fita ba sai sun sanya eh, sun lullube jikinsu ɗari bisa ɗari ba eh, amma kuma Allah ya ce wa an yasta'fifna khairul lahunna amma dai su kame ne shi yafi alkhairi gare su don laraba suna cewa li kulli saqitatin qitta duk abin da ya fadi yana da abin da zai iya tsintar sa akwai wanda ke son irin sa a ƙasa ko ba haka ba kenan tana ganin ta tsufa ba ta san tana yawa ba ko akwai waɗanda sun kasa mata riba akwai wani dan tsoho daidai da ita kenan.
yawwa to kaga waɗannan abubuwa suna iya zuwa Mm.
sannan kuma eh, eh, abin nan alqa'ida wani lokaci ana nufin mace da azzauni domin qa'ada ya qudu shine ya zauna to dan haka dole sai mun fahimci yadda ma'anonin kalimar suke zuwa a lokaci daban-daban wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan kenan dai ala hasbin siyakin magana yawwa gada mutum ya ɗauke ta akan abu guda kuma ya zamo ba haka take ne gaskiya ne na'am Allah ya saka da alheri malam amin tambayar mu ta biyu malam saboda akwai bambanci shi tsaka- tsakanin qawaidul fiqhiyya da qawaidul usuliyya ko kuma a duk abu guda ne to tabbas malamai sun nuna cewa tabbas akwai bambanci tsakanin alqawaid al-usuliyya da alqawaid al-fiqhiyya Mhm.
akwai akwai bambanci dan da yawan ɗalibai suna sa tsammanin duka iri ɗaya ne Mm, to amma daga cikin abin da malamai suka bayar na bambanci na'am suke cewa su wato alqawaid al-usuliyya tata'allaqu bil alfazi wa dilalatiha na'am su qawaid na usul fiqh suna da alaka ne da wato lafuzza in an hudi abu ma- da ma'anar da yake dauka da kuma yadda za a aiki da shi da amma ita kuma alqawaidul fiqhiyya ta ta'allaqu bi zatil ahkam tana da alaka ne da su hukumce hukumcen kansu na'am na ɗai kenan abu na biyu shi alqawaid al-usuliyya wato tana taimaka ma faqihi ne wajen dabtu wato al- masailul ijtihad ko dabtul ijtihad ya zai yi ya san hanyoyin da ake istinbati har yayi ijtihadi an gane ko Na'am.
amma idan muka dubi su ko alqawaid alfiqhiyya wato tarbutu al-ahkam bi rabitin wahid tana hada hukumce hukumce ne da wani abu guda wanda yake hada su na'am sannan kuma idan muka duba suka ce alqawaidul usuliyya kamar ka'idodi na usulul fiqhi tubna alaiha al-ahkam akan ta ne ake gina hukumce hukumce na'am amma alqawaidul fiqhiyya tu'allalu biha al-ahkam ma'ana ana sa musu illa ce wadda za a yin eh, hukumci kaza da kaza da an hada su ga dalilin da yasa aka hada su ina fata an fahimci Na'am.
sannan suke cewa alqawaid al-usuliyya wato eh, alqawaid al-usuliyya qa'idodi na usulul fiqh wato mahsura an taskance su an san yadda ake samun su na'am amma alqawaid al-fiqhiyya ghayra mahsura ba a taskance su ba ma'ana ba su da iyaka suna da yawa kwarai da gaske kinan sun fi yawa Mm, sannan abu na ƙarshe suke cewa alqawaid al-usuliyya eh, laysa fiha istisna qa'idodin usulul fiqh ba ka samu istisna'i a gare su ko kuma ko da an samu istisna'in galibi kaɗan ne na'am أما القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء kasiran wato istisna'i togewa yana shiga a cikin alqawaid alfiqhiyya mafi yawancin lokuta to kaga wannan shi dai ne a gurguje bambancin da malamai suka yi a tsakankanin su wallahu a'lam Um, Allah ya saka da alheri saboda gaskiya da yawa ɗalibai ba su iya bambance wannan shi samun kai wannan tambaya saboda tana da muhimmanci sosai musamman ga ɗaliban ilimi haka haka Um, Allah ya saka da alheri amin amin malam tambaya ta gaba shine addarru inzal me ake nufi da wannan to ad-dararu yuzal wato cuta ana gusar da ita kenan ma'ana musulunci bai yarda ba kamar daga cikin hadisi la darar wala dirar ba cuta ba cutarwa musulunci bai yarda da cutarwa ba shi yasa abinda musulunci ya yarda da shi shine aikata alkhairi ko taimakon juna wajen aikata alkhairi Na'am.
ko kafiri ya zo da aikin alkhairi wanda babu cuta cikin sa to an ce a yarda da shi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki juna wajen aikata aiki nagari to tsakanin musulmi da musulmi ko kuma ma tsakanin musulmi da kafiri in dai aikin kwarai ne za a yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, abin da suke ruwaitowa gare shi a cikin sira cewa akwai hilful fudul da aka yi na samun zaman lafiya tsakanin wasu kabilu yake cewa da za law du'itu bihi fil islam la ajabtu da za a kira ni a irin sa a lokacin musulunci da na karba ma'ana ko da kafirai ne suka kira ni ga aiki nagari to in dai na san babu wata cuta bayan wannan abin zan zo shi yasa ma Allah ce in kafirai suka zo wajen sulhu to ka yarda da shi ga aya ta Qur'ani wanda ma bai yarda da abin nan ba wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah in suka so a kulle yarjejeniyar zaman lafiya to a kullata kuma sai ka dogara ga Allah kenan to kaga eh, kamar abinda malamai suke cewa ad-darar yuzal ita cuta ana gusar da ita kenan koda da musulmi da kafiri suka haɗu wajen gusar da cuta ba wai sai tsakanin musulmi da musulmi ba abinda musulunci ya yarda da shi kenan kuma musulunci bai yarda da zalunci ba ayoyi da dama suna nan cikin alkur'ani masu yawa da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ad-darar yuzal ita cuta in an ganta gusar da ita ake yi kowa ya zo da ita ko dan uwanka na ko babanka na komi mutum yake a- da kai idan ya zo da cuta to za a gusar da wannan cuta sai dai sharadi za a gusar da wannan cuta ta hanyar da shari'a ta yadda bai dace a gusar da cuta ba da cuta an gane ko ko kuma a gusar da ita da abin da yake iya yiwuwa misali mutumin da ya zalunce ka kana iya karɓar haƙƙinka ba tare da ka wuce iyaka ba to sai ka nemi haƙƙinka shikenan To amma idan mutum ya kawo hari da makami ba za a iya tunkuɗe cutar shi ba sai da mi sai da makami to kaga ta nan in an kashe shi ta fuskar kariyar kai wannan ba a ce an yi ba an yi zalunci ba amma inda akwai wata hanya wanda za a iya kare kai ma'ana akwai wanda zai iya mishi magana ba sai an yi yakin ba to sai a gaya ma wanda zai iya gaya mishi kaga sai a gusar da cutar an gane ko wannan shi ake kira ad-darar yuzal wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin abu na gaba malam suna cewa al'umuri bi maqasid da me suke nihi da wannan malaman Eh, ana cewa al'umur bi maqasidiha ana nufin kowane al'amari yana tare da niyya kamar yadda eh, Allah sub- eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi yake cewa innamal a'malu bin niyyat hadisi wato wanda yake sahihi na sahihul bukhari da muslim dukkan al'amurra suna tare da niyoyin su ko innamal a'malu bin niyya a wani lafazi da yazo dukkan al'amari yana tare da niyya ma'ana in niyya ta yi kyau to aiki yana da kyau in niyya ba ta yi kyau ba wato aiki bai da kyau shine ake kira ikhlasi wajen malaman aqida an gane ko Eh, qur'ani malamai suke cewa bai taba zuwa da kalima ta niyya ba gaba daya babu ta to amma malamai lokaci suke cewa niyya jam'in ta anniyat kuma ana cewa nawaya duk da kyau sun ce ba a cewa nawaya amma zance mafi inganci ana iya cewa nawaya na ina fata an fahimce ni kadiba cikin tashihatun lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo wannan to amma dukkan al'amari yana tare da niyya wannan shine ke bambanta aikin musulmi da kuma kafiri da munafiki wato kafiri yana iya yi kyauta amma kuma niyyarsa ba Allah ba kaga babu lada Na'am.
munafiki na iya zuwa yayi sallah wannan sallar yayi ta ne ba don Allah ba yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila babu lada mumini zai yi sallah don Allah ya samu lada in kuma yayi riya kuma ita ma wannan sallar ba ta da lada sai dai shi ya bambanta da munafiki cewa shi musulmi ne amma kuma shi munafiki kafiri ne القرآن يأي أنفاني دا كلمة إرادة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أنغاني كو من كان يريد الحياة الدنيا كاغا يريد ينا سنت معنا شيني أبنا سي كلمة إخلاصي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كاغا إن سركك نية تاكينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تو shi yasa malamai suke cewa al'umur bi maqasidiha malaman fiqh suna kallon niyya ta fuskar ibada an gane ko ma'ana karɓarta da ba a karɓarta sannan suna kallonta ta bambantawa tsakanin ibadodi misali sallar azhar da sallar la'asar ya za mu yi bambanta su ya za mu yi bambanta azhar da la'asar sai ta fuskar niyya domin duka kowace raka'a hudu ce kuma kowace asirce aka yinta amma idan muka kalli niyya ta nan za a iya bambanta su In- ina fata an fahimce ni ko ba haka ba amma wani mai tsaurin kai na ce a'a ai lokacin su ya bambanta sai mu ce to idan mutum yana yin kasar zai hada azhar da al'asar ya za mu bambanta su ko ba haka ba Kwarai, ina kwarai.
fata an fahimce ni Kwarai.
ko ma bai yi kasar ba a ta yana iya cika sallah tunda mutum in yana akan balaguro ba wajibi bane ya kasaru Kwarai.
ko ba haka ba to idan ya raka a hudu hudu a zamanin lokacin azhar ko ko ya zamanin la'asar ya hada azhar da la'asar tunda ana iya jam'u taqdim wa ta'khir to yanzu misali jam'u taqdim yayi azhar da- da- da la'asar lokacin azhar jam'u ta'khir ya bari sai lokacin la'asar ya zo yayi azhar eh, da la'asar an gane ko to ya zamu yi bambanta su a wannan lokaci sai ta fuskar niyya amma su malaman aqida suna kallon niyya ta fuskar cewa ita take sawa bambanci tsakanin kafiri da musulmi domin wanda yayi imani nan ne za a iya ɗaukar imanin shi in ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da niyya ingantatta ya zama musulmi in kuma bai faɗa da niyya ingantatta ba sai ya zamanto kafiri Mhm. to wannan shi dai ne a gurguje wallahu a'lam To Allah ya saka da alheri.
amin Wannan tambaya ta biyar suna cewa addinin mabni ala dara'il mas- mafasid wa jalabul masalih.
Na'am, addini an gina shi ne akan dar'u al-mafasid, a tunkuɗe cuta wa jalbul masalih, sannan kuma a jawo amfani. Ma'ana a cikin addini duk abin da zai jawo cuta ba a yarda da shi ba. Duk abin da zai jawo amfani ana son shi.
Na'am.
Amma idan cuta ta zo kuma ta haɗu da mi da amfani, to sai a bar amfanin nan don saboda cuta.
In sun ka haɗu.
in suka haɗu misali idan mun ka ɗauki ka'ida da ake cewa saddu zara'i toshe kafar ɓanna wannan ka'ida tana da ka'idodi a cikin alkur'ani bari mu bada guda aya a cikin suratul an'am wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighairi ilm kak ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba koko kakku zabi al- kakku zagi allolin waɗanda suke bauta ma wani Allah fayasubbu allaha adwan bighairi ilm sai su zagi Allah ka gane ko don ta'addanci ba tare da sani ba to kaga anan eh, abinda za a ce zagin allolinsu tun da allan ƙarya na ai abu ne wanda ya dace to amma in ya zama to in aka zage su ko aka zage allolinsu zai sa a zage Allah to sai an ka ce ka a aikata to kaga wannan kenan eh, jal wato dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih Kwarai.
wato tun kuɗi cuta shi ake gabatarwa kafin a jawo amfani to wannan shi abinda malamai suke nufi da wannan ka'ida a gurguje wallahu a'lam Allah ya saka da alheri.
amin Malam tambayar mu ta gaba ce tazahumul masalha- masa- maslahatain.
na'am Me ake nihi da wannan?
tazahumul maslahataini shine maslaha guda biyu su zo Mhm.
an gane ko shine tazahum asalin tazahum shine kamar abin da ake cewa turmutsitsi a wajen kanawa ko mu ce e, e, e, ribibi ko dandazo ko ba haka ba to yanzu maslaha biyu gare ka ga sallar farilla ga sallar nafila kowace maslaha ce to amma in ka ce kai nafila lokacin farilla zai fita ya za a yi Dole ka gabatar da farilla.
yawa sai ka gabatar da farilla to haka ne to kenan nan maslaha biyu ne sun ka zo lokaci guda kuma ba a iya hada su idan ana iya hada su a hada idan ba za a iya hada ba sai a dauki babba ita ce farilla sai a bar nafila Eh, Allah ya saka da alheri.
amin Malam tambayar mu ta gaba shine ta'arudul mufsadataini.
Na'am.
Tadarru ila fi'ilha.
To, Fi'ilha.
na'am banna biyu su zo kuma dole sai an dauki daya shine wato mafsada ta ne banna biyu wa turra ila fi'li ihdahuma kenan nan an an dole kuma sai an yi daya Ta.
to nan kan kaga dole sai a yarda da wadda a khaffu dararaini bari mu bada misali Ta.
yanzu misali mutum ne eh, akwai inda malamai sun yi ittifaki akwai inda malamai sun yi sabani mutum ne ya je a daji babu abinci zai mutuwa ga mushe ga akuya waɗansu mutane Ta.
to waɗansu malamai suka ce to mushe kamata ya ci duk da yake an haramta mai kuma dukiyar mutane an haramta ma sai waɗansu malamai nan sun yi sabani kenan suka ce a'a ka ci mushe din saboda shi mushe din haramun ne amma Allah ya halatta ma Na.
waɗansu suka ce a'a ka ci dukiyar mutane daga baya in ka samu dama ka biya su tunda kowanne daga cikin su haramun ne to amma inda aka yi sabani shin wanne ne kamata a gabatar tunda dukkan su banna ne to wasu na ganin cewa cin mushe yafi sauki saboda haƙƙin Allah ne idan ka mutu Allah zai yafi maka dama ya baka izini Kwarai.
waka ko dukiyar mutane ce ya ce kakka taba ta sai inda babu mushin zaka taba dukiyar mutane wadansu suka ce a'a shi mushin yana dauke da cuta shi ko wancan bai dauke da cuta idan ka samu damar biya kuma zaka biya ina fata an fahimce ni kenan ya kamata ka ci ka ci na mutane wadansu suka ce a'a to ai an ka ce Allah ai ya dan adam tsananin kamu dan haka ƙara ka ci na dan adam ka bar na Allah ina fata an fahimce ni Na'am.
to wannan kaga tazahumul mafsadatayn idan muka duba kuma a misali mata yanzu misali mu kaga nan muna da eh, matan da suke ake musu operation eh, na rashin lafiya ko kuma haihuwa Na'am.
Eh, zaka iske wani lokaci ba mu da ƙwararrun likitocin da za su yi ma matan mu aiki sai kafin rai to yanzu idan ba a yi ma mace operation ba za ta mutu amma kuma idan za a yi mata operation za ta rayu sai dai wanda zai yi mata tana yiwa ba ma musulmi bane ko kuma mu ɗauka musulmi ne amma ba ba haramun bane ya ga al'aurata to shin mu ce haramun ne wani ya taba jikin matar wani ko haramun ne ya ga al'aurata sai mu hana don ta mutu ko ko za mu yadda ya yi mata operation duk da yake haramun ne ya taba jikinta wanne za mu ɗauka dole mu ɗauki wanga na ƙarshe ko shi mutane sun ka dauka ko baka faɗi fatawa ba mutane shi za su dauka dan mutum wanda adda mata ta yana so ta Lalle bayar kuwa.
bayar da ta mutu in dai ba son na ta shika ta mutu ba shi wata da mata tare mai wuri Kwarai kuwa.
ko ba haka ba Kwarai, to kwarai.
haka wannan shine ake kira wato ta'arudul mafsadataini Mm.
abin nan abin nan a wajen malaman fiqh Mhm. Allah ya saka da alheri amin amin wala akwai wani abu da malaman usul suke wasu ke al-mushaqqatu tajlibu at-taysir ni ake nufi da wannan magana?
almashaqqa suna nufin almashaqqa tsanani Mhm.
tajlubu taysir tana jawo sauki ma'ana a cikin addinin musulunci duk abin da ya tsananta shi yasa ma waɗansu malamai suke ta'abiri da kullama wato daqa al-amru tasa'a wa kullama tasa'a daqa duk lokacin da al'amari ya kuntata sai sun ce sai ya buɗe duk lokacin da ya buɗe kuma sai ya kuntata wai abin da suke son su ce duk lokacin da ka shiga cikin tsanani to duk abin da yake haramun gare ka yana izmantowa halat gare ka shi yasa suke cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat lalura tana halatta abin da yake haramun amma kuma wadansu malamai suka ce wa darura tuqaddaru bi qadariha amma ko da ta halatta maka shi amma za a kaddara ta gurgurdunta misali mushe haramun ne an halatta ma shi kaci to da aka halatta ma shi kaci yanzu idan ka san ga inda za ka je idan ka ci gwargwadon wannan zai ishe ka to bai dace ba ka ci ka- ka ƙara guzuri da shi amma idan baka san inda za ka samun wani ba to sai kai guzuri da shi kenan ka ganin tuqaddaru bi qadariha Na'am.
ina fata an fahimci ni Na'am.
to wannan shine malamai suka kawo wannan ka'ida al mashaqqa tajlibu taysir kaga bai dace ba mutum ya sallar azhar raka'a biyu yana gida Mhm.
amma balaguro akwai tsanani cikin sa sai aka sauƙaƙa maka ka komo biyu Na'am.
shi yasa addinin musulunci ya dace ko shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta dace da duniya dan duk abin da anka haramta ma in ka shiga cikin tsanani an ka ce to ya halatta misali yanzu shan giya halatta ne ko haram haram haramun ne to sai mutum yana cin abinci sai wata- wato wani kashi sai zo ya tsaya mai ga makoshi yana oh oh oh babu ruwa kusa amma ga, ga butalin giya kaka izalatul gussa inji malaman fiqhu gusar da abin da ya makari ka kaga ko baka ba mutum fatawa ba na rin Allah shi na bulbula giyan nan billahi lazi bai tsaya shi ba.
sai daga baya ta sai fadi yawwa to wannan shi dai ne abin da ake zance almashaqqa tajlibu taysir Na'am.
tsanani yana jawo sauki idan an shiga cikin tsanani sai Allah ya sauƙaƙa maka misali mutumin da bai da lafiya kuma ga- ana sanyi kuma ruwan sanyi idan ya taba za su ƙara mishi rashin lafiya to sai aka jawo mai sauki aka ce ya taimama shikenan Kwarai.
ina fata an fahimta Kwarai ku.
wallahu a'lam Ah, Allah ya saka da alheri amin wala akwai wani abu da suka ce ma la wajibu ma al-ajaz wala muharram ma ad-darura na'am la Shi ke nufi da wannan.
la wajib ma'a ajzin babu abin da ya wajaba gare ka in ka kasa an gane ko wala mi
Wa- wa- wala muharramu ma ad-darura ma'addarura babu abin da yake haramun tare da larura ma'ana duk abin da Allah ya wajabta maka in ka kasa Allah ya ɗauke maka Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutum ne ya rashin lafiya ya kama shi bai iya yin sallah da tsaye sai da zaune Mhm.
to in mun ce sai ya yi tsaye bai iya tsayin ya zamu yi dole dole mu- sai mu ce ya yi mi kwarai ko shi da zamne shi da zamani mutum ne yana da rashin lafiya bai iya alwala da ruwa sai mu ce mai shi mi sai ta yi mama kaga alwala wajibi ce in ga ruwa amma shi kuma bai iya amfani da ruwan kaga wannan wajibin ya faɗi gare shi Kwarai.
to shine ake cewa wato babu wajibi idan mutum ya kasance eh, ya kasa sannan kuma babu haramun tare da zarura shi da muke cewa zaruran nan za a kaddara ta da daidai gwargwadonta amma abin da aka haramta ma idan ka kasa to shi kenan ko sai a ci maka kai amfani da shi daidai gwargwadon abin da kake akan shi shi yasa sanin ka'idodin fiqihu yana taimakawa wajen wasu fatoyi masu zafi da wasu ɗalibai suke faɗa misali abu ne ya fi karfin ka ba yadda za ka yi da shi ko ko za ka halaka ya za ka yi dole ka yi aiki da abin da shine karfin ka Kwarai.
ina fata an fahimci ni wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin tambaya ta ga malam suna cewa al-yaqinu la yazulu la yazulu bi shakk al yaqin abinda ai yaqini tabbat dan nan na bahaushe dauko yaqini la yazulu baya gushewa bi shakki da shakka duk da yake su malaman malikiya sun saba akan wannan ka'ida amma dai eh, jamhurin malamai sun tafi akan ta kuma ko malaman malikiya a cikin wadansu mas'aloli sun yi aiki da wagga ka'ida dan haka zance mafi inganci dai zancen jamhur shine cewa sun gina shi ne akan hadisin da ya zo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idan mutum yana sallah sai ya ji kamar ya yi iska to kai ya juyo sai ya ji ƙara ko sai ya ji warin wannan iska ma'ana duk lokacin da ka zumunto akan yaƙini kake to baka aiki da shakka yanzu misali na san nayi alwala ni zo zan al- zan sallah kawai sai shakka ta shigo ni shin ko ina da alwala to zaka watsar da wannan shakka din kai sallah zaka shi- wa- tunda babu dalilin da ita alwala akwai ta to me dalilin ta, ta- ta- babu ta kaga baka da shi Baka da- baka san ka je kayi wata dahara ba baka san kayi wani iska ba baka san kayi wani abun da zai warware ta ba to dan me zaka yin aiki da shakka ka zo kana sallah sai shakka ta zo ma raka'a biyu ni ko uku to shikenan abinda ai yaqini shine biyu uku ba yaqini bane sai ka dauki biyu din sai ka watsar da ta ukun ka cika sallah ka sannan ka yi sujudi ta wato abin nan wato abin nan qabli salam ina fata an fahimci ni Na'am.
to dai abubuwa da dama suna da yawa waɗanda kullun in kana son kai maganin shakka da wasu wasi kakka taba aiki da abin da ba shine kake akan shi ba baka da dalilin wancan din domin shedan ne yake kawo wasu wasi Kwarai.
ina fata an fahimci ni shi Kwarai, ko kwarai.
wasu wasi ba a yarda da shi ba a cikin shari'a sai ka samu dalili kwakwara Mm.
shi yasa duk abin da ya zamanto babu tabbaci akan shi to ba aiki da shi abin da yake da ma yuribuka ila ma la yuribuka Kwarai.
ina fata an fahimci ni to don haka dai ko cikin kowace ibada abin da aka shakka ba a aiki da shi sai a komo akan abin da ba a shakka akan sa Mm.
ina fata an fahimci ni Kina addini dai ba a yin shi da shakka.
ba yin shi da shakka sai da inganci Ikon Allah.
yawwa To Allah ya saka da alheri.
amin amin Mallan suna ce al'aslu fil miyah wal ardi wal thiyab wal wal hijaratu at-tahara.
to na al'asulu suna nufin asali in an ce asalin abu shine abin da ya- yake akan shi kenan in an samu sa- sai in an ce to asalin abu kaza ne to s- sai an s- in an ce ba haka yake ba to sai an nemo dalili Mm.
kenan al'aslu fil miyahi Mhm.
yace mi wasu ya ko Wal ardi wal ardi wal ardi was siyab kenan wal asalin hijara.
ƙasa Mhm.
asalin ruwan da muke amfani da su Mhm.
na ɗai kenan Mhm.
wal ardi da ƙasar da muke takawa Mhm.
wal mi Was thiyab.
was siyab da suturar da muke sawa Mhm.
na'am Nan wal ardi Wa- wal wal hijaratu.
wal hijarati da duwatsu Mhm.
at-tahara asalin su tsarki ne Mhm.
kenan yanzu ruwan da Allah ya saukar da ruwan rijiya da ruwan tabki asalin su tsarki gare su in ka ce ba su da tsarki sai a tambaye ka meye dalili domin Allah ya ce wa yunazzilu min- lakum minas sama'i wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi Allah ya saukar da ruwa don ya tsarkake ku da shi idan ko da ruwan nan ba su da tsarki da ba za su tsarkake ka Kwarai ba ko ba- ko ba haka ba to kaga kenan asalin ruwa tsarki ne in ka ce ruwan nan ba a alwala da su sai mu ce kawo mana dalili Mhm.
ɗanɗanin su ya canza akan asalin shi tunda ruwan da a ƙasa mai gishiri to ba a cewa za a raba su da gishirin dan bai yiwuwa Mhm.
kenan da da su za a yi alwala ina fata an fice ne ruwan teku asalin su gishiri ne in ka ce ba alwala da su mu ce a asalin su gishiri gare su ina fata ana fahimta ta to kenan asalin ruwa in ɗanɗanin su na asali bai canza ba Mhm.
launin su bai canza ba an gane ko ɗanɗanon su bai canza ba to kenan kaga baka da dalilin da zaka cewa ba a yin alwala da su Kwarai ko.
kenan asalin ruwa ana wanka da su ana alwala ana sha in ka ce ba a sha sai mu ce ba mu dalili Mm, Kwarai.
an gane ko to haka al'ardu ƙasa muna yin taimama da ita in ka ce ƙasa wurin nan ba ta da tsarki sai in ce ba ni dalili in ka ce a wani ya mata fitsari sai in ce to kana da gaskiya Tun da ka rige ka gani.
ka gani kuma fitsarin nan ya zama to bai gushe ba tun da yau da gobe zai gushe Kwarai kwarai.
sannan kuma wasiyab sutura Wasiyab, mhm.
na ɗauko sutura zan yi sallah da ita sai aka ce min kakka yi sallah da ita ba ta sallah ni ce sai in ce ku kamin dalili ya an ce a akwai najasa tare da ita sai in ce ku nuna mai in na gani sai in tabbatar da ba ta yin sallah ko ba su sallah sannan mi Wal hijara.
wal hijara duwatsu duwatsu ana yin dahara da su tunda mutum zai dauki istinja'i cikin littafin fiqhu malamai sun sani mutum yana istinja'i to yanzu da na dauko dutse zan yi istinja'i da shi ko zan uh, karce kashi da shi ko fitsari to sai wani ya ce mai a'a ai bai halatta ba muce to ba mu dalili tunda asalin duwatsu tsahara ne to kaga al aslu kenan yana komawa zuwa gare shi shina da aslu da dama yanzu kamar al aslu bara'atu dhimma asalin abu yanzu asalin mutum ba abin bashi bashi yanzu in nace ana biye shi bashi sai na kawo dalili Kwarai.
shi yasa in ka zo wajen alkali shi alkali kace wani ina biye shi kuɗi sai ce to kawo dalili don asalin dan adam ba abin shi bashi kwarai kwarai eh Mm.
na'am wallahu a'lam A- Allah ya saka da alheri kenan waɗanda ababuwa gaba ɗaya da su ruwan Mhm.
da ƙasar Mhm.
da tuwahi da waɗannan da duwar wasu Na'am.
duk asalin su tsarki tsarki ne gare na'am sai dai in wani abu kawai ya faru gare eh su yawwa tare da to ni.
kaga wannan zai taimaka maka gane abubuwa da dama yadda zaka amfani da su Ah, na'am.
Mm, ba sai wani ya ce jawo mini aya ba ko Kwarai, kaza kwarai. Kwarai, kwarai. Allah ya saka da alheri amin Ah.
amin malam su shi ma abu na gaba cewa suna ce al'asalu fi abda wal luhum wal amwal ma'asumatu tahrim na'am muhara da al abdan Na'am, al'aslu abinda a asali fil abda'i, al'abda'i jam'i na albudda'i Mhm.
shi ne ana rufin al'auran mace, an gane ko? Sannan kuma walmin, wal amwal ko, wal hum wal luhum da nama, Mhm. wal wa amwal wal amwal da dukiyoyi ma'asuma, ma'ana haramun ne.
ma'asumatu Ba ka da izinin ka tara da mace sai an samu dalilan da sun ka halatta ma ita. Kaga sabanin waɗancan su asalin su za a amfani da su ne.
Mhm.
to asalin mace in an ganka da ita sai an tambaye ka ya an kai in ka ce a'a na kai sadaki ga shaidu ga rukunan arme sun tabbata sannan take halatta zuwa gare ka an gane ko kamar yadda cikin hadisi wa fi budu'i ahadikum sadaqa Sadaqa.
nan budu ana nufin wato wato al'aura kenan Na'am.
almuhimmu dai eh, asalin eh, al'auran mace haramun ne sai an samu dalilin da ya halatta ma ita Mm, ko aure ko kuma mallaka mallaka Mm.
ta milkul yamin to sannan kuma al-luhum nama nama asalin shi haramun ne sai an samu dalilin da ya halatta maka shi duk da ke ita wannan matsala akwai sabani wasu malamai suna ganin asalin nama halat ne sai in an samu dalilin da ya haramta shi Na'am.
a nan kuma ina ganin maganar su ta yi karfi na'am an gane ko wallahu ta'ala a'lam sai abu na gaba al-amwal dukiya dukiya asalin ta haramun ne in an ganka da dukiya sai an tambaye ka ta ina ka fit- ta fito dama ita dukiya tana da ka'ida guda biyu a musulunci al-masdar wal masraf Mhm.
ta ina ka samo ta kuma ina ka sata in baka bada amsa nan duniya ba lahira sai ka bada wannan amsa subhanallah eh sai an san kuɗin nan da ka samu noma ka yi gado ka ci kyauta aka baka ko ba haka ba ko aikin gwamnati ka yi karantarwa ka yi mi ka yi dai ka samu dukiyar sannan za ta halatta gare ka to kuma inda za ta halatta gare ka kuma ka sa ta inda Allah ya ce wani dukiyarsa haram ne an gane ko sai ya sa ta cikin aikin haram shikenan an huta wani kuma dukiyarsa halat ce sai ya sa cikin aikin halat shine abin da ake so Mhm.
wani kuma dukiyarsa halat ce sai ya sa ta cikin aikin haram ya yi aikin banza wani dukiyarsa haram ce sai ya sa ta cikin aikin halat kuma ya yi aikin Shi banza ma ya yake maza Taf.
kwarai magana ta kari buri ya kashe buka
subhanallah na'am kuma waɗanda abubuwa yanzu kuma duk an samu akasin su malam to duk dada yawanci mallan Allah dai yayi muna mai kyau kuma Kwarai.
Allah ya bamu juriya wallahi Allahumma kfina bi halalika an haramik Amin.
wa qina bi fadlika amman siwak amin amin Mm.
insha Allah Allah ya saka da alheri amin akwai wata ka'ida da malam suka so kawo cewa al-aslu fil adat al-ibaha al'asulu asli fil adati ga al'ada al'ibaha halat duk al- al'adodin da aka samu mutane a kansu waɗanda ba su saba ma shari'a ba halatti ne misali kaga ko da qur'ani ya zo da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam larabawa suna da karamci Mhm.
babu ayat da ta zo ta ce karamci a bar shi babu ko da alqur'ani ya zo laraba suna da shaja'a jarumta ko zarumta Mhm.
qur'ani da ya zo bai ce a'a ku koma raggwaye ba Mm.
to duk ɗabi'a wadda mutane suke mu'amala da ita wadda bata saba manassi na shari'a ba to asalin ta halat ne shi yasa qur'ani bai haramtawa sai al'adar da ba ta da kyau mutum ya auri matar babansa yana da kyau ko bai da kyau Bai.
bai da kyau sai Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i sace illa ma qad salafa ko illa ma qad salaf kamar mai jin larabci hijibi sai daga abin da ya gabata kan ku auri abin da iyayenku sun ka aura ko da mahaifiyarka ce ko da ba mahaifiyarka ba ce saboda al'ada ce wadda ba ta da kyau to kaga wannan sai musulunci zo sai ya haramta ta Na'am.
ina fata an fahimce ni Kwarai.
to shi yasa ake cewa asalin al'ada ta mutane ba sai an nemo nasi ba in dai bata saba ma nasi ba to halacci na'am amma in aka ce ba ta da kyau to sai an kawo nassin da ya nuna ba ta da kyau Mm.
wallahu a'lam Ah, Allah ya saka da alheri amin abu na gaba shine al-aslu fil ibadat suka ce at-tawaqquf me ake nufi da wannan malam al'asulu fil ibadat at-tawaqquf ana nufin ita ibada asalin ta haram ne tsayawa za ka yi cak at-tawaqquf shine tsayawa Mhm.
to ko ko suna cewa at-tahrim haramci ita ibada haramun ne ka yi ta sai ka samu dalilin da yace a yi ta domin ita ibada tana buƙatar dalili na alkur'ani ko kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko abinda malamai sun kai istinbati karkashin su kuma istinbati ingantacce da dalili ingantacce to yanzu mutum muka ce aslu fil adat al'ada abubuwan da Allah halitta muna ya halitta muna su yace ya halitta muna su yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa lakum don ku allamu litta'lil ko lakum allamu lil ikhtisas ya kibance muku shi naku ne kina kaga duk abin da abbisa doron kasa namu ne Allah ce ya bamu sabanin wanda suke cewa a'a asalin abubuwa haramun ne saboda Allah bai bamu izini ba sai aka ce a'a asalin su halal ne domin ya ce ya halitta don ku shine zance mafi inganci kadiba cikin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr Abdul Karim Annamla to a takaice dai su abubuwa duka Allah ya ce ya halitta mu ne kenan in an ka zo an ka iske wani icce ba mu san sunan shi ba to baka cewa sai na kama ayar da ta ce halatta don Allah ce khalaqa lakum ma fil ardi ma mausuliya ce ta rufin dukkan abinda ke cikin ƙasa halatta ne gare ku amma sai mi sai in an samu dalilin abin da in an ci shi wani icce ko wata dabba tana ɗauke da wani poison ko guba ko poison to sai a ce haramun ne saboda tana cutarwa shi yasa zaka qur'ani baya zancen abin da a halatta galibi yana zancen abin da a haram domin ita halatta yawa ne da ita abin da yake haram shine yanzu wani bai ce mini yanzu misali Hussein zai ce mini akwai fanta akar maka Allah kawo min ayar da ta ce Allah ce a sha fanta ko hadisin da ce a sha fanta kaga yana son ya baka aiki sai ka ce a ita fanta asalin ta halatta ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abinda yake cikin ƙasa kenan ya ce ya halitta don ku kenan naku ne amma yanzu aslu fil ibadat at-tahrim ita ibada asalinta haramci ne sai an samu izini shi yasa annabawa kansu ba su iya kirkira wani abu sai sun samu dalili duk a ibada da za a ce manzo yayi to ko ya shar'anta ba shi ya shar'anta ba Allah ne ya shar'anta ta hanyar manzonsa ko da manzo ijtihadi yayi kamar ya so yayi wani hukunci wanda nasu bai sauka ba to in Allah ya yarda da shi sai ya bar shi idan Allah bai yarda da hukuncin nan ba zai saukar da dalili ya ce a bar kaza kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ma munafikai izini ba tare da ya tambayi su zauna a gida ba tare da ya tsaya tantance ba Allah ce afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadhibin yayi ijtihadi wajen waɗanda aka kama ribabbin yaki a Badar yace a karbi fansa kuma a karantar da ƴaƴan musulmi Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard amma idan manzo ya ijtihadi cikin hadisi hukuncin ya dace sai kaga Allah bai zai aiko manzo bai ce a canza wannan hukuncin mala'ika a canza wannan hukuncin tunda cikin mala'iku ma akwai manzanni Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas to dan haka ita ibada dole sai an samu dalili annabawa da aka zo duk da yake an qur'ani tana suna cewa to ai an ce manzo ya shar'anta ya za a ce manzo ya shar'anta sai a ce a'a shi cewa manzo yana da hadisi ba shirka bane ba don suna cewa ai Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine qur'ani kenan an hada da sunna shirka ne sai malamai suke cewa a'a shi manzon nan abin da yazo da shi wanto daga Allah ne an gane ko dan in ya saba to za Allah zai saukar da nafsin cewa wannan istihadin bai yi ba to idan muka koma ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Isa a cikin suratul suratu Ali Imran yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo in halatta muku sashen abin da an ka haramta muku to ai annabi Isa bai da izinin ya haramta ko ya halatta sai da mi sai da izinin Allah ina fata an finci ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul a'raf Allah yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل النبي شنا هل التاوى الطيبات أبن دسك دا دا دا ويحرم عليهم الخبائث ينا حرم تاموس أبن ديك ممونا to kaga an ce shi annabin shi yake halattawa shi yake haramtawa alhali ko Allah ne yake halattawa kuma Allah ne yake haramtawa ma'ana yana halattawa yana haramtawa da izinin wa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ibada dole sai an samu dalili wato sai an samu dalili wato kaga annabi Ibrahim lokacin da yake gina Ka'aba yace rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak tace wa arina manasikana Allah ka nuna mu ne yadda zamu yin aiki kaga annabi Ibrahim ashe bai yi da kansa ba shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen karkashin wannan aya yace wato cikin wannan karkashin wannan aya da yace wa arina manasikana zamu iya istinbatin cewa al aslu fi dini al ittiba' lalibtida wato asali a cikin addini shine ittiba za ka bi ba ka kada ba tunda annabi Ibrahim ya ce wa arina Allah ka nuna mini kina Allah shi zai bayanin yadda za a ibada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine dai bayanin wannan ka'ida a gurguje wallahu a'lam Allah ya saka da alheri kenan ibada dai kai malam mutum ba zai yi ta ba ta karan kanshi eh sai sai an samu dalili kuma sai an koya ma in ba haka ba za ka shiga cikin hatsari mutum shi aikin banza aikin banza ko ga na banza bai kai ba don da ma ya bari da ya fi da ya fi mishi ma sauki na'am to Allah ya saka da alheri amin abu na gaba malam suna cewa alwasailu kalmas qasid na'am alwasail suna nufin hanyoyi kalmaqasidi hukuncin su hukuncin inda za'a idan abu halat ne wajibi ne to hanyar da za a bi a yi shi ta zan ta zan wajibi ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib ko kuma ma la yatimmul wajibu illa bihi almuttasilu bihi fa huwa wajib sallah wajibi ce ko ba wajibi ba to arwalla fa ita ma wajibi to kaga idan kai ba kai arwalla ba zaka iya yin sallah to arwalla ta zan wajibi to yanzu idan ya zaman to abu haram ne to hanyar da za ta kai ka zuwa gare shi ta zan mi ta zan haram ta zan haram tunda abin haramun ne to abin da zai kai ka gare shi ha shi ma sai ya zama sai ya zama haramun ina fata an fahimce ni taka kafar ka je gidan giya tafiyan nan da zaka yi ta zami haram haram saboda za ta kai kami
aikata haram shi yasa Allah ce wala taqrabu zina kakku kusanci zina Allah bai ce kakku yi zina ba domin shafar matar wani hanya ce ta kai zuwa ga ina zina kallon matar wani hanya ce ta zuwa ga ina zina annazaru baridu zina ko ba haka ba kallo shine dan aiken zina ko hanya ce ta zuwa ga zina ko kofa ce ta zina to kaga sai an ka haramta kallon aka haramta shafar matar wani ka gani ko ko kuma ka keɓanta da ita don zai kai ka zuwa ga aikata zina to wannan shine abin da malamai suke nufi wallahu alam Allah ya saka da alheri amin Falon suna cewa alkhata wal ikra wan nisyan ma'fuun anhu al khata'u kuskure wan nisyan da mantuwa wal ikra wal ikra da cutar suwa ma'fuwan anhu an yafi wannan kamar ana nufin duk abin da kai yi akan kuskure da duk abin da kai yi akan ikra tilasta suwa ko akan annisiyan mantuwa to shine malamai suke cewa wannan abin an yafi maka aya ta zo a cikin suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure to kuma hadisi ya zo da Abu Hurairah cikin sahih Muslim Allah ya ce qad fa'altu na aikata ma'ana na karba duk abin da mutum zai yi sai ya yi shi akan kuskure to Allah ya dauke mishi walaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum babu lahi akan kuga abinda kun kai kuskure sai dai abinda kai da gangan shi yasa Allah ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da rantsuwa ya sassa wanda baka kulla niyya ba duk da yake yin rantsuwa ko akan wasa ne ba a son shi ka saba da rantsuwa an gane ko Allah ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah bai kama ku da ya sassan rantsuwa amma zai kama ku da abinda kun ka kudurta kun ka kulla a cikin zuciyarku ban sani ba kuma fahimci wannan to idan muka duba dai duk abin da an kai a kuskure Allah ba zai kama ka ba don dan adam yana yin kuskure duk da turawa da suke kafirai sai suka ce lirar iman duk dan adam yana yin kuskure sabanin mutane suke cewa ba sa yin kuskure Allah ne baya yin kuskure Allah ne baya yin mantuwa to amma da yawan mutane sun ɗauki riga Allah sun sa tunda Allah ne baya yin kuskure baya mantuwa annabi Musa ce la yadhillu rabbi wala yansa amma sai ka iske mutane da dama suna cewa ai shi bai kuskure ai shi bai mantuwa daga ina ka samu wannan a kana yin kuskure kana yin mantuwa dan adam kake to sannan kuma al-ikra abinda an ka tilastar da mutum kenan bai da niyya na fata an fahimci ni sai aka tilastar da shi abu mafi muni shine mutum yace ya kafirta amma Allah ce in kafirai suka mace ka kana da damar da zaka cewa ka kafirta amma cikin zuciyarka ba haka kake nufi ba Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa an gane ko illa man ukriha banda wanda aka tilastar da shi in ka diba suna kawo asar na ammar kafirai sun haɗu da shi suka ce ce ya kafirta ya faɗa kuma ya ji tsoro ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wani abu akan sa to amma dai in ka faɗa tilasta ka aka yi to shi yasa abinda aka tilasta dan adam Allah rahimun na ba zai kama shi da shi ba da abinda dan adam ya kasa Allah ba zai kama ka da abinda ka kasa ba duka waɗannan mun kawo nasoshi akan su ina fata an fahimce ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am fattaqullaha mastata'tum Allah ya saka da alheri amin wala suna cewa yusbitu taba'an ma la yusbitu istiqlal To.
suke ni da wannan magana to yasbutu yana tabbata taba'an biye baya ma la yasbutu istiqlalan abin da bai tabbata shi kadai Mhm.
wannan ka'ida ce da malaman alqawaid alfiqhiyya suka kawo tana da muhimmanci akwai abin da shi shi kadai bai halatta ba amma tare da tushen shi ya halatta misali ai dole a bada misali A kwarai ko.
ko tau yanzu in zo in iske ka da gidanka sai in ce akramakallahu ina son in sai gina gidanka
ita kadai ita kadai ban da gida ana saidawa ah akramakallah to yanzu in nace ina son in sai gida ya halatta ko bai halatta Ya ba halatta.
to kaga an sai sammin filin gida tare da mi Gina.
tare da gina sai da gina shi kadai bai halatta ba yasbutu taba'an ya halatta ta zamanto tabi'i amma la yasbutu wato wa la yasbutu istiqlalan bai halatta ita kadai a sai da ta ba kwarai.
misali na biyu bari mu bada misali Mm, saboda alright.
ka san akwai masu abin nan Em, taguwa ko saniya ko akuya ko tunkiya sai na iske tunkiya tana da ciki nice a sai san min cikin nan Ta, ya halatta bai halitta ba ba a san ko zai zo da rai ba kwarai ko ba haka ba Kwarai.
to amma in nace a sai san min tunkiya sai an san min tunkiya da cikin ta ya halatta ko bai halatta Ya ba halatta.
to wannan shine abin da malamai suke nufi
Subhanallah. lalle ke waɗanga a kai ko malam ai malamai suna da matsayin su duk mutumin da bai jure makaratu wajen malamai ba to banna ce sai ta yi yawa kwarai ko sai ban da shi Mm, ta Allah yi ya kyauta gyaran shi yawa.
hanya ce ta samun ilimi da gane abin da a cikin Kwarai, littafin kwarai.
Mm, duk wanda ya kauce ma wannan ya kama hanyar halaka Kwarai.
Allah kai mu nutsari gaskiya ga ka'ida masha Allah
tana da ah muhimmanci haba mala Aiwa.
Allah ya saka da alheri amin amin Malam akwai ma- maganar da suke cewa al'adatu muhkama. Me Mm.
suke nihi da wannan?
to al'ada suna cewa muhkama Mhm.
ko al'ada muhakkama duka ana faɗa wato suna nufin al'ada ana kai mata hukunci ma'ana ana yin hukunci da ita Mhm.
al'ada shine malaman usulul fiqh ma wannan ko cikin usulul fiqh akwai ta ana kiranta al'urfu dan ya ce khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid 'anil jahili al'urfu shine abinda hankali ingantacce ya yadda da shi ko wani shi yasa ma aka haramta bada fatawa da kuma alƙalanci ga mutumin da bai san al'adan mutane ba Mm.
al'adar waɗansu mutane wadda bata saba ma shari'a ba to sai ka santa sai aka ce ana kai ga al'ada yanzu misali a wani gari idan aka zo an ka faɗi wani abu to abin da ake nufi da shi daban saɓanin abin da ake nufi da shi wani gari Mhm, mhm.
to kaga wannan al'ada ake kai ma dan a san me suke nufi a cikin tasu al'ada Su mutane.
su mutanen garin in baka sani ba kace zaka yi musu wa'azi ko zaka yi kalanci ko zaka bada fatawa sai ka bada shegiyar Kwarai.
ina fata an fahimce ni Kwarai.
to kaga wannan shine al'ada muhakkama al'ada ana kanta hakimi a wajenta saboda sai an san me mutane suke nufi da lafazi kaza an gane ko Na.
to kaga wannan sai ya zama to al'ada su ta ina tuni kisan wani malami a Najeriya mai ban dariya eh, Imam Qalarawi Allah ya ji kan musulmi Amin. Amin.
yace zagi in an ce mutum shege yace ma'ana biyu gare shi akwai lokacin da za a ce ma shege an zage ka Kwarai.
yace akwai lokacin da za a ce ma shege yabonka ne aka yi Kwarai.
kala rawu ya ce shege ni ya ce to kaga ai ba zagin kai na ni ba ina fata an fahimci ni to kaga kenan al'adar mutane ana hankalta mata wajen sabkar da hukunci sai suka ce al'ada muhakkama domin tana yiwa abinda suke nufi a wani wuri ba shi ne ake nufi a wani wuri ba yanzu misali a kasar malaysia kamar da suke eh, riwaitowa Mhm.
duk mata ta farko ita ke ba mijinta sadaki ya auro mata ta biyu to kaga ga magana Gaskiya ke yi.
yanzu in wani ya taya waje- ya taya wajen su ya ce to ai ga eh, al'ada ba ta da kyau kaga akwai matsala Gaskiya.
wai abin da yasa ashe mace take yin wannan saboda ashe mace ta zauna ita kadai da miji guda yana nuna ba mace ta gari bace Mm.
sai tana son ta nuna ma miji kauna ta auro masa mata ta biyu su zamana dan ta nuna tana kaunarsa kuma ita mutunce mai son al'umma to su al'ada suke nan ita za ta biya sadaki a kawo maka mata ta biyu a kasar Malaysia to kaga uh, wannan al'ada ce wadda suke yi kakkace wajen fara fatawa kace kai mata ko daina wanga shirme kuna jawo mukan ku aiki wallahu a'lam Wannan da kuɗin ka sai ka ta marajin.
eh to idan al'adar ta ai Allah ya kyauta Amin, amin.
su ma ai da zuwa gaba za su gani tunda mace ta ai hidiya tara Eh.
to kuma bamu sani ba tana yarda su ma a kai su ta biyu da ta uku da ta hudu gidan wasu su waɗanda za a kai ma waɗannan ƴaƴan su kuma su kamar ba su da ƴaƴa ko sun ciwon kansu bane ko menene Allahu alam ban sani ba Shine shine wani malami yake yace wani ya zo ya tambaye shi kai malam.
na'am yake cewa yana da 'ya'ya kusan guda tara kowa har yanzu babu wanda ya zaka ya neme su aure na'am yace akan makalla zan tambaye ka tsakaninka da Allah mata nawa gare ka na'am yace mata guda ce gare shi na'am yace to ka ji tsoron Allah ka tai ka nemi shawarar ita uwar gidanka Na'am.
cewa za ka ƙara aure idan ta yarda kun kai to sai Allah ya kama kuma fita.
na'am ya zo ya ce to na zo na tambayi malam na kai mishi kukan Na'am.
cewa muna da 'ya'ya ga sunan guda tara kuma har yanzu babu wanda ya to nema auren su na'am amma ya ce shawara in nemi ki shawara ni ma in ƙara to Na'am.
Allah zai kawo mana mafita Na'am.
ce in dai haka na sai ka ƙara na'am ko wani da niyya mai kyau na'am ka ji malam wajen 'yan ɗaura aure nan duk ma- matan gaba ɗaya Na'am.
yaran suka samu aure eh gaba ɗaya.
kwarai da gaske abu ne mai kyau ka san mu inda muke son kai yana sa wasu sai ka bara cikin bala'i Mhm.
mace ba ta son a ƙara mata amma yanzu tana da iya tara misali ko Na'am.
goma duka mata Na'am.
sai ita tana fatan iyata ta zo ta biyu a wani gida ko ta uku ko ta hudu Na'am.
amma ita ba ta yarda a kawo mata wata ba to su waɗancan ba su jin zafin kishi ne ko ko su ba su da uwayen da ke ji musu zafi Shine.
sannan kuma yanzu matan suna limka maza a ko ina a duniya Kwarai.
to wannan matsala zuwa gaba sai sun koma su da kansu za su ba da sadaki irin kamar ƙasar Indiya Kwarai.
ita mace take kai ma namiji sadaki Ah, a su- ƙwarai can ku.
ƙasar India.
Allah ya sa ka sai ka tambaya ka shi ni na zauna da wani dan kasar Eh.
Burma Burma da ake cewa Burma Myanmar wallahi daki guda lokacin da muka karatu a Libya yace shi a kasar su wallahi mace ita ke kai ma wato wannan yanki da na Burma da na India wallahi mace ita ke kai ma- na kai na haɗu da wani dan kasar India a haramin Makka Mhm.
mun haɗu da shi ni ce kai na samu labari an ce India mata ne suke kai ma maza sadaki yace wallahi haka nan ni babanka ake kai ma sadaki baban kuma wallahi wallahi in ma aka aure ta mu- wa- uwayenta ba su kawo ba ta kawo ba abin da iya zamantowa matsala ko mijin ya sake ta ko kuma ma yayi mata illa ya bata kashi subhanallah to kaga wannan al'ada ce da su a wajen su Gaskiya.
kaga abin nan to don haka dai abubuwa dai ne muna fatan dai Allah ya muna mai amin kyau Mm.
amin lalle waga al'ada ya kamata ko da mai wa'azi dan haka ko wurin wa'azi ka zo in baka san al'adar mutane ba kana iya ka zo kai Ah, wani.
kwarai kamar yadda ko.
kun ka ce kana iya yanzu ko misali a ce ka zo Kano na'am kaga akwai wasu kalmomi wanda muke amfani da su ba ba abu ne ba Kwarai ko, amma kwarai ko.
yanzu kamar ka ce masa masa mm, su in baka ce waina ba ka ce masa kai banna Kwarai ko, kwarai Sai ko.
an ce masa sai mai gida in gaskiya to wata magana ce haka haka haka da kuma bangaren itace wasu ce gindin Eh, ice um, ko ce gutsun in ice ce na To kaga akwai nan- matsala to kaga kwarai irin ko, waɗannan kamar abubuwan- gaba da kirji ka gan to.
su kirji suke cewa in ka To.
ce gaba sai zamanto ka ka yi wata babban to magana ka gani Ala kana ayyuka kana hal.
wa'azi kana faɗin magana mutane suna duke kai Kwarai- kwarai da kaga gaske.
akwai matsala Kwarai da gaske. Mm.
ne Allah ya sauke insha Allah.
Amin, Allah ya amin.
tabbatar mu da alkhairi Amin, amin.
Malam tambayar mu ta gaba shine suka ce man a- a- magana da suke kawo ta man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani me suke nufi da wannan magana Wannan an ka ce man ta'ajjala duk wanda ya yi gaugawa bi shay'in ga wani abu qabla awanihi kafin lokacin sa uqiba bi hirmanihi za a yi masa uquba da haramta mishi shi. To wannan ka'ida akwai inda aka yi sabani akwai inda ba a yi sabani ba.
Ta.
Mutumin da ya kashe wanda yake gado to bai da gado.
ko da yana gado Ko da yana gado yanzu saboda kashin da ya bai da gado.
ya badda ya ɓadda gadon shi to sai kuma mutumin da ya zina da mace ko ya aure ta cikin idda shin ya halatta ya aure ta in ta hita daga cikin jinin ta ya yanke to nan su malaman malike suka ce in dai mutum ya aure mace cikin idda tunda yayi gaugawa to an haramta mishi ita har abada wasu malamai suka ce a'a halat ba- wato ita halat ba ta haramta eh, haram ba ta halat ba ta haramta abinda Allah ya, ya halatta to a dai can wancan wuri ma muttafaqun alaihi na idan mutum ya kashe wanda yake gado ba a gadon sa amma nan wajen idan mutum ya aure mace cikin idda ko yayi zina da ita daga baya na son aurenta jamhurin malamai sun tafi cewa yana iya aurenta wallahu alam Allah ya saka da alheri amin malam suna cewa idza sabban nahay ala zatil fi'il na'am aw ahad al shuruti ibtada alfasad eh alfasad Alfasad.
idan sabba kamar idan hani yazzo idan sabban nahyu hani yazzo Mhm.
an gane ko Mm.
wato ala zati shay'i akan asalin abu Mhm.
au sh- shartihi ko Mhm. aw ahad shuruɗi ko ɗaya daga cikin sharuɗansa to yaqtadi al-fasad ya nufin ya lalace wai abinda ake son a ce sallar eh, f- farilla misali az-zahar Mhm.
ko la'asar raka'a nawa aka ce ayi haka a hudu hudu to Allah ya hana fa a rage kuma Allah ya hana a ƙara ta to in ka ƙara raka'a kai yi biyar sallan nan ta lalace ta lalace kwarai haka Allah ya ce kahin ayi sallah idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga Allah ya ce ayi mi ayi arwalla kafin ayi sallah to kaga sai ka ɗauki sharaɗi tunda eh, al- em, alwalla sharaɗi ce ta sallah sai baka yi arwalla ba ka je kai sallah sallah ta lalace Ta lalace.
can kuma ka ƙara raka'a guda akan zatin sallah kuma ta lalace to wannan shine abin da malamai suke nufi Aw.
an gane ko Na'am.
kenan Allah ya yi hani a ƙara a kan sallah ta farilla ya yi hani kuma a yi sallah ba da arwalla ba ita alwalla sharaɗi na kuma ƙara wa raka'a ta biyar a kan sallah shi kuma ƙara ne a kan zatin da haka baka da sallah Mm, duk mallamin da ya gyara ma ita kuskure ma ta yi ma kenan babu ƙari babu babu rage.
ƙari babu ragi kuma a zo da sharuɗa duka gaba ɗaya ba tare da an tawaye ba tare da an tauye su ba masha Allah Allah ya saka alai amin amin ballan suna cewa la daman alaman alaman dafa ala nafsihi na'am babu lamuni daman shine ma mutane mu sun kace lamuni ai dadda ne da yake da hau- yaren Hausa ba mu dadda sai mun kace lo- lomana Mm.
yan gane ko lomana Mm, kuma ba lumana mun kace ba kai wani yazo ya ce muna muna zancen siyasa Mm.
la damana babu lamuni ga wanda alaman dafa an nafsihi dafa an nafsihi ya Ko tunkuɗe ma dafa.
ya Mm.
tunkuɗe ma kansa Eh, misali mutum ne ya taso ma da makami zai hallaka ka to in dai ka kare kanka ba hari ka kai mai ba misali mutum ne ya zo zai buge ka ko ya rugo da gudu da takobi zai sare ma kai Na'am.
sai ka kauce sai faɗa rijiya sai ya mutu a baka da wani laifi tun da kai kare kanka na kai Kwarai.
ko ko mutum ne ya taso ma zai hallaka ka sai ka liƙe kofa da ƙarfi sai bugi kofa ya faɗi ya mutu babu wani abu a kanka kwarai eh shi ne abin da malamai suke nufi tunda ba kai ka in kashe dai in dai ka kariyar kanka ne ko ko ya bugo maka takobi ka kare kanka sai ya kwado kan takobin sai ya mutu baka da wani laifi saboda kai kariyar kanka kake yi ikon Allah awo kwarai ko wannan shari'a ma ta ba da wannan in dai kare kai na ma ko da abun nan kai la- kana ma samun ma lada ka wan- wannan na'am na'am kwarai da gaske Na'am.
kwarai da kawai gaske mutum ne ya zo ya ce dole sai ka bashi dukiyar ka na'am man Kaga- qutila duna malihi fa huwa shahid kawai da cikin Kwarai hadisi ko, man- Mm, wannan tuna iya tuna mana malam wani kisa wani bawan Allah na'am a Kano ya faru na'am
yan hoshi suka shiga gidan shi na'am suka ce mishi ko shi yi lalata da ɗiyar shi na'am ko su kashe shi na'am
an kai an kai yace ina sai dai su kashe shi na'am wallahi kawai malam ƙarshe na'am suka kasa kashe shi Na'am.
kuma ba su ɗauki komai ba sun ka taya su na'am sai suka faɗa gidan wani shi ma irin haka nan na'am suka ce ko shi yi lalata da ɗaya shi ko su kashe shi na'am sai ga "Ah, abu mai sauki Allahu akbar kawai sai zaka subhanallah.
ya- ya ya sadu da ɗaya shi sun ka kashe shi kuma sannan kuma suka kwashe dukiyar suka ta yi eh, haka wannan yana faruwa Mm, yana faruwa shi wannan eh, dafa an irdihi fa huwa shahid wannan kuma tunda an yi mai cilastaswa da kisa to ba a cewa yana da laifi sai dai wancan ya fi shi eh, tunda cilastaswa ne tilasta eh, al-ikrah kenan wal ikra Mm, na'am.
Allah ya muna mai kyau Allah ya muna tsari da irin Amin.
waɗannan Amin, ababen amin, duniya da amin, lahira amin, Mm, amin. malam suna cewa la yakunu al-hukmu hatta tatajamma'u al-shurut Na'am.
domin suke nihi wa tartafi'u al-mawani na'am, abinda ake nufi Mhm.
musamman a fagen aƙida da ibada don muna samun irin waɗannan matsaloli na'am ba a yi hukunci akan abu sai sharuɗa sun cika sannan kuma abin da ke korewa hukuncin Mm.
babu shi yanzu misali mutum ne ni kafi- ya yi aiki na kafirci to bai dace in kafirtar da shi ba sai na san shin abu na farko ba tilasta shi aka yi ba
Mm, gaskiya na Ya biyu bai mance ba na uku shin ba jahilin abin ba ne ko kuma yanzu misali kurma Mhm.
ai daga cikin sharuɗan kalmar shahada sai an yi mi sai an yi furuci da ita Kwarai.
to kurma in ce sai ya kalmar shahada kaga sai da ce min, "Waa!" kaga ba kalmar shahada ta ba to ma'ana sai shi faɗe ta da zuciyar shi Shikenan.
kenan abin da ya kamata da yawa daga cikin ɗalibai su gane musamman masu ƙoƙarin eh, ganin al'umma tana da sakaci ko wani abu matsaloli ne al'umma take fama da su Mhm.
daga al- jahilci ya yi yawa cikin al'umma wani yana aikata abin kafirci amma shi ya jahilci cewa kafirci ne tana yiwa da ya san kafirci ne da ba zai aikata ba Kwarai.
wani a- tilastar da shi aka yi aikata wani abu ba cikin son sa ba to kaga hukunci bai hau kan shi ba Kwarai.
wani mantuwa ce ta zo ya aikata Allah ba zai kama shi ba wani kuma ya kasa yin aikin ne saboda wani abu misali mutumin da eh, bai da hannu guda sai mu ce wajen arwallah sai ya wanke wannan hannun Ah, ina- ka gani babu shi to da yawa daga cikin ɗalibai kahin abu ya cika na kafirta mutum misali sai an tabbatar da sharuɗan kafirci sun tabbata ya yi aikin kafirci sannan a tabbatar da babu abin da zai kore mai ba tilasta shi aka yi ba ba ya jahilci abin ba ba mantuwa ya yi ba ina fata an fice to sannan a ɗauki hukunci a ɗora mishi Mm.
ko da ibada ce kafin a ce ibadan nan ta yi sai an tabbatar da sharuɗanta sun cika ko ko in ce ta lalace sai na samu cewa sharuɗa sun cika yanzu misali mutumin da ya yi sallah bai da arwalla kuma bai yi taimama ba a zahiri sai in ce babu sallar shi Kwarai.
amma idan ya zamanto babu ruwa inda shike kuma wuri ne ƙasa ce kewaye da shi duka ba ta da tsahara ba ta da tsarki to kaga ya bai yi shi bari lokacin sallah ya wuce Ah, bai.
kaga sai shi sallah to kaga ɗalibai da dama inda suke samun wahala wani lokaci sai su je su ɗauki kumci su aza busan cewa bashin sharuɗan sun cika kana son ka yi jihadi to kahin ka yi jihadi ina shugaba na musulmi ina daular musulmi ina ƙarfinka da makamanka waɗanda zaka kerawa ba na kafirai ba sannan almawani waɗanda kake son ka yaƙa shin su musulmi ne ko ba musulmi bane ka gani ka- kana zuwa ka kashe musulmi kace kai jihadi kaga akwai matsala to don haka dai a takaice a babin aqida a babin mu'amala a babin mi sai an samu sharuɗa sun cika sannan kuma sai in an samu abinda ba a samu abinda zai hana a yi hukuncin ba ina fatan an fahimci Na'am.
to wannan dai shine daga cikin abin da malamai suke yin bayani yana da kyau a ce ɗaliban ilimi suna fahimtar irin waɗannan qadaya wallahu ta'ala alam na'am Na'am. Kenan wannan kenan dole ababuwan da ɗalibai suke fama yanzu kamar misali wanda ya zo ya yi hukunci misali ba da abun da Allah ya sauka suwa ba kamar eh, ayar da ta sauka cewa man lam yahkum bima anzalla fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalla fa ulaika humul zalimun al fasiqun kaga wannan dole sai ka bi abin da malamai suka yi bayani akan shi tunda kamar idan mutum yana samu kamar fit- littafin da albani na fi- fitnatul takfir kaga su da yawa wannan ya nuna akwai kufur duna kufur akwai zulm duna zulm sannan kuma akwai fusuqun du- fas- fusuqun bi- dunal fusuq kenan dole mutum ɗalibi sai ya kula da wannan ya san abin da yake yi, saboda in ba haka ba za ka zakuwa mutum shi dinga kafirtar da mutane na'am kamar mal abin da muke magana amma kamar bangaren hukunci na'am mutum wa mallame hukum bi ma anzalallahu din da Na'am, zalimuna na'am, wannan ma fasiqun tana zalimun.
yiwa Mhm.
insha Allahu ta'ala kilan tunda lokacin mu ya kai Mhm.
eh, yana yiwa kamar eh, tunda akwai dan sauran darasin mu Mhm.
in muka zo sai mu dora akan wannan mas'ala Akan din mu yi bayanin ta sannan sai mu eh, ci gaba da mawdu'in mu sabo wanda zai zo in mun kare waɗannan qawaid kin To, insha insha Allah, Allahu rabbul insha Allah alamin ta'ala.
eh in Allah ya so Mm.
Mm. to ina ganin ya kamata mu Eh, a nan ya dakata kamata mu tsaya insha Allah lokacin da aka ɗiban muna na ƙarfi biyar daidai yayi ko Insha Allah, insha Allah sauran minti ta'ala goma.
bayan minti goma insha Allah ta'ala kuma za mu sake dawowa insha Allah mu ci gaba da inda mun ka tsaya insha Allah muna fata Allah mu ɗaukin sarki ya sa kan kamun malam da alkhairi sannan kuma Allah ya arzuta mu aiki da abun da malam ya karantar da mu insha Allah sai bayan minti goma za mu dawo insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh